الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس 28 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 za mu ci gaba da karatu a cikin takarda wadda ta kunshi lokutan sallah da wannan darasi shine darasi na biyu a cikin darasi na farko mun karanta muƙaddima da abin da takarda ta kunsa na mun karanta abin da ya shafi mafhumul auqat abin da ake fahimta idan an ce al'auqat mun ji maganganu na malamai haka shar'ancin sanin shigowar lokutan sallah da kuma saɓanin malamai tsakanin cewa shin fardu ainin ne ko fardu kifaya ne to mun ji an yi saɓani musamman tsakanin alƙarafi da kuma ibn al-hajj shi alkarabi yana ganin cewa fardu kifaya ne sanin lokutan sallah yawwa kina a gari ko a unguwa da aka samu wanda ya sani ko wanda suka sani to ya wadatar sai a dogara gare su da saura sai su yi takalidi gare su amma shi ibn hajj mai littafin almadkhal shi ma dan malikiya ne ce a'a sanin lokacin sallah fardu ainihi saboda haka ya hau kan liman ya hau kan ladan ya hau kan mamu tunda ita sallar nan kowa na yi sannan ba lalle ba ne lokacin da za ka yi sallah ya zan tare da jama'a ne za ka yi ta yana yawa kai kaɗai ne za ka yi ta ta kama ka to kaga a nan in baka san lokacin sallah ba za ka iya yin ta ba cikin lokacin ta ba to saboda haka koda dai an ce fardu kifaya din ne to kaga dai ya zama wajibi a samu wanda yake kwararre a gane da sanin lokacin saboda ana iya samun lokaci kamar irin lokacin damana ko lokacin hunturu sai ka ga ranar ma babu ta to ka gano wanda bai da ilimin ba yadda za a iya gane lokacin ko to kuma ka'ida shi abin da ya shafi lokaci kullum bincikensa ake yi ba ka ce a tun da jiya na bincika asuba na yi karfe kaza yau ba sai na bincika ba sai dai in bincikenka ya tabbatar da cewa daga rana kaza zuwa rana kaza to lokacin sallah yana kama zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza to wannan daban tun da karatu ne kuma ilimi ne yawa amma in na yau ka bincika baka binciki abin da zai zo ba nan gobe to dole in gobe ta zo kuma sai ka sake bahasi sai ka sake bahasi to mun tsaya a ƙarshen ko kuma kan maganar al'allama mai yara shi ma ɗaya daga cikin malaman malikiya ne ya rubuta littafi mai suna al-murshidul ma'in juzu'i biyu ne ya yi sharhi ga ibnu ashir to a ciki lokacin da ya zo yana magana akan lokutan sallah sai ce ya tsayu akan wani waƙe ma'ana wata ƙasida mai kyau ta kunshi bayanai na lokutan sallah ya ce to sai na kawo ƙasidar gaba ɗayanta saboda a samu cikar fa'ida to shi ne yake cewa wa ma'rifatul auqati fardun mu'ayyanun على علماء المسلمين مؤكد أتى ذاك في القرآن يا صاح مجملا وفسره خير البرية أحمد فمهما رأيت الظل قد زاد فيئه فصل صلاة الظهر إذ ذاك تسعد وزد قامة بعد الزوال فإنه عوان لوقت العصر وقت محدد وآخر وقت العصر من بعد قامة إلى القامة الأولى تضاف وترصد وعند غروب الشمس قم صل مغربا فليس لها وقت سوى ذاك مفرد وصل العشاء بعد انتظارك حمرة إذا الشفق الآلي يجاب ويفقد ولا تعتبر ذاك البياض فإنه يدوم زمانا في السماء ويوجد وأيقن بأن الفجر فجران عندنا فميزهما حقا فأنت مقلد فأول فجر منهما طالع كما ترى ذنب السرحان في الجو يصعد فهذا كذوب ثم آخر صادق منور ضوء بعده يتجدد ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يك ذا علم بما يتعبد to abinda wayannan baituka suka kunsa yace wa ma'rifatul auqati sanin lokutan sallah fardun farilla ne muayyanu wanda yake fardu aini to kaga anan shi mai waken ya karkata akan fatawar ibnul hajj ka cewa dole duk wanda abbaligi mukallafi zai tashi tsaye ya je makaranta ya karanci lokutan sallah kuma shi hukunci ne wanda tsakanin shari'a da kimiyya duka sai ka haɗa su kamar da za a yi bayani nan gaba to sai ka haɗa tsakanin shari'a da kuma abin da ya shafi sanin tafiyar rana da kuma shi karan kansa wata dole sai ka haɗa ya ɗaya ka je ka buɗe risala ka ce ai ka san lokutan sallah ba eh akwai ilmul hay'a eh wal falak shi ma yana da nashi littattafai malamai sun yi rubutu kansa kamar al-imam suyuti kamar shehu abdullahi gwandu duk sun yi rubutu akan abin da ya shafi a yadda rana ke tafiya da kuma wata da hukunce-hukuncensu wanda a kansu ne aka rataya al'amarin lokuta saboda haka dole sai an haɗa to wannan ita an matsalar da ake samu sai wani sai ɗauka ya tun da ya karanta bayani akan lokutan sallah a risala ya karanta a askari ya karanta a muktasar a mudawwana da sauran littattafai sai ya ɗauka to ai shi kenan ya gama bai gama ba to saboda haka sai ya sake samun kuma littattafan da suka yi bayani akan ilmul hay'ati wal falak shi ma a koya masa to saboda haka cewa fardun mu'ayyanun duk ya shafi wannan bangaroren guda biyu ala ulama na mu'akkadu to amma fa farillar ta fi ƙarfi aka wanda an malamin musulunci saboda shi kaga zai dinga wa'azi ko wata rana ma kila zai bayani akan lokutan sallah to ko mutane za su saurare shi balma wata rana kila za a iya mai fatawa ko ba haka ba to da mi zai ba da ilimi kaga zai ba da fatawa da ilimi to kaga in bai sani ba mi zai sai ya je wa mutane cikin bala'i to wanda ma ba malami ba dole ne ya san lokutan sallah yana daga cikin abin da aka ɗora masa amma malaman musulunci to su kan farillar ta fi ƙarfi a kansu sai ce a ta zaka wannan wajabcin ya zo fil ƙur'ani a cikin alƙur'ani wanda mun karanta su a wancan sati ya sahi ya kai abokina ai ya sahibi ne ya shafe ba'un wannan shi ake kira da at-tarhim mun yi shi a cikin at-tuhfatul wadiyya to mujmalan kuma ya zo a dunkule eh alkur'ani bai ambaci lokutan sallah ba tafsila a a dunkule zo ya kawo su to khairul bariyati fiyayyen halittu gaba ɗaya fassara hushi kuma sai zo ya mana tafsiri su kuma malamai suka zo suka ƙara nasu shine ahmad annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka alkur'ani dunkule ya ambace shi shi yasa wannan in ka ce kai baka aiki da hadisai to a wurin lokutan sallah ma sai ka samu matsala sai ce fa mahama ra'aita zilla duk lokacin da ka ga inuwa kadiza da fai'uhu wannan inuwar ta riga ta ƙaru wadda za ta fito ba da zawali kenan azillu shine inuwar da za ta fito inda tulu'i shams ila zawaliha kare shi ake kira azillu a larabci alfai'u shi kuma shine inuwar da ake samu ba'ada zawali shamsi ila gurubiha wannan ita ake kira fai'u to in kaga fai'u tana karuwa duk lokacin da kaga ta karu to fasalli salatar zuhuri ka je ka yi sallah a zahar iz za ka tas'adu a wannan lokaci ne za ka samu nasara da dacewa da azurtar bayar da sallah a cikin lokacin da Allah ya dora maka idan kai kablan zawal ko kaga ba ta yi ba to wannan abin da ya shafi azhar kenan wazir qamatan ka ƙara tsawon inuwarka ko inuwarka wadda ta kai tsawonka ba da zawali bayan zawalin rana mana kana son ka gane la'asar to daga zawalin can da aka ambata a baya to in ka auna inuwa da ta kai daidai tsayin komai shine kama to awanun wannan lokaci ne liwaƙatil asri da ake sallatin sallar la'asar waƙatun muhaddadin kuma shi an lokaci wanda shari'a ta haddade aka iyakance eh wa akharu sai ce to na ƙarshe lokacin ƙarshe waƙatul asri na lokacin la'asar shine min ba'di qamatin shi kuma duk abin da zai fara daga kama daga wannan kama to duk abin da ya karu daga gare ta wannan shi ake kira akhirul muhtar na ita sallah la'asar to ilal qamatul ula amma ba ana raba shi zuwa ga waccan kama ta farko wadda ta faru kamin ba'da zawal to bafu sai a raba ta wa tursaru kuma ana yi ana kiyaye ta ana tsare ta to daga lokacin da aka sake samun wata kama sun zama kamomi guda biyu kenan to wannan shine ƙarshen muktari na sallar la'asar ita kuma azhar daga zawali an gane zuwa kama ta farko alƙamatul ula shine inuwar komai ta zama daidai wa daida da shi to shi kuma shi a ƙarshen lokaci mahutsari na azhar farkon lokaci na sallan la'asar to yin sai ka sake aunawa kana ta tsaron inuwa kana ta tsaron inuwa in kaga an sake samu da ta kai tsawon waccan to shi kenan mahutsarin la'asar ya ya hita da gare shi to wannan duka in kana karanta littattafan fikihu iya bayanin da suka yi maki nan amma ya za ka yi ka gane kamomin ko ya za ka yi ka gane zawalin to wannan dole sai an koma cikin ilmul hay'ati wal falak za a yi bayani nan gaba wa inna gurubi shamsi amma lokacin da rana za ta ɓuya kum ka miƙe tsaye salli magariba ka sallaci magariba ita falaisa laha waƙatun ba ta da wani lokaci ko a ce awal muhtari ko wasatul muhtari a'a siwa za ka mufradu ita ba ta da wani lokaci in ba wannan ba mufradu wanda yake ƙwaya ɗaya saboda haka shi yasa za ka ga suna cewa waƙatuha waƙatun mudayyaqun ita lokacin ta takaitacce ne sosai ita magariba to shi yasa ita ba a buƙatar jinkirta ta in dai an samu tabbacin cewa ranan taimi eh wa sallil isha eh isha'a ne an shafe hamza saboda wazani wa sallil isha ka yi sallar isha'i ba'adan tizarika bayan sauraron ka humratan wato wani ja wanda in rana ta faɗi kana ganin shi a yamma ko da zaran ka daina ganin shi shi kenan isha'i ta yi ta kama an gane ko? to ya zaka ka gane shine yace iza shafaqu a lokacin da wannan ja wanda ke kwanci a yamma al'ali kuma yana tasowa yujabu lokacin da ake tabbatar da shi wa yufqalu da lokacin da ake rasa shi to lokacin da kaga an rasa shi to isha ita kama in ya bace zaka ga haske ya biyo baya to wannan shine farkon lokacin sallar isha amma muddin kana ganin wannan jan to isha ba ta yi ba wala ta'tabir zakal bayada to akwai wani haske bayan boyewa wannan shafakin to kaka yi la'akari da wannan bai dame ka ba domin shi fa innahu ya dumo zamana wani lokaci yana dadewa tsawon zamani bai gushe ba to akwai lokacin da yana ɗaukar lokaci mai tsawo to shi yasa malamai suka ce ba a dogara gare shi da akwai mazhabar da suka ce a'a shi ma sai ya ɓoye wai wannan hasken shi ma to sai su malikiya suka ce to ai in kuka kawo wannan ƙa'ida akwai sadda yana daɗewa shi ya danganta akwai sadda bai jima akwai sadda kuma da wani lokacin zaka ga wurin da duhu ba hasken to ya danganta daga yanayin da ake ciki ko damana ko hunturu ko zafi misali ya danganta dai daga cikin saɓanin fusulus sana azuzuwan shekara to shi yasa mu a mazhabin ta malikiya ba al'akari da shi al-mu'tabar shine wannan al-humra al-shafaqul ali shi ake la'akari kawai da shi wannan dan ja da yake tasowa haka to in kaga ya bace shikenan ka je kai sallar isha'i fis sama'i wajudadu yana wayujadu wani lokaci yana dawwama zamani mai tsawo a sallar isha ana samun sa in ka duba kana ganin shi to wa aikin ka yi ya ƙini ka tabbatar bi annal fajara lalle alfijir fajara ne inda na to mu kala biyu ne a wurin mu mu malikawa famai ya zuhu ma haƙƙan in kana son ka gane sallah asuba da gaske to yi ƙoƙarin rarrabe su sun yi kama da juna kuma suna da ishkali kuma suna da wahalar ganewa kuma suna da wahalar rarrabewa shi yasa mala ya ce ka bi hanyar da za ka bi ka yi tamyizin alfajirul awwal da alfajirul sani to fa'anta menene eh in baka yi haka ba sai ka zama mukallidi kai ka zama bindin zakara sai abin da aka gaya ma in baka samu mai gaya ma ba shi kenan kenan ba magana sallah eh to kaga an samu matsala fa'awwalu fajirin minhuma to alfijiri na farko daga cikinsu ƙwali'un yana fitowa ga sifarsa kama tara zana ba ba zamba ba ne kama tara zana ba kamar yadda kake ganin bindin asarhani kura yadda kaga bindin kura a warwatsi ɗin nan da ɗan tsawo to haka yake fil jawi a sararin samaniya ya tsaro kuma za ka ga yana yi wa cini yana tasowa sama baya budewa to shi shine siffar shi wannan na farko din to fa haza ka zuwa wannan makareci ne kai ya hana ma cin abincin sahur kuma kai ya saka ka je kai sallah to ba dan lokaci bai ba summa akharu sadiqun to sannan na biyu shine mai gaskiya shi munawwiru bau'in to shi mai haskakawa ne mai watsi da haske ne sosai shi wancan za ka bai ma da haske sosai kai za ka gan shi caya taso sama kamar an yada fitila to amma wannan shi yana da haske ko ba'a da hu ya tajaddada kuma za ka ga yana ta ƙaruwa shi kuma wancan in ya fito sai ka ga yana raguwa amma shi wannan na biyun ƙaruwa yake har ka ga ya gami sararin samaniya gaba ɗaya in ya gama game sararin samaniya to shine sai a samu al'isfarul a'ala wani haske shi kuma shimfiɗa ne ga fitowar rana eh to sai ce wala khaira babu alkhairi kwata-kwata fi man kana jahilan bil waqti wanda bai san lokacin da zai yi sallah ba da me amfani shi walam yakun za ilmin bai zamo ma'abuci ilimi ba bai ma ya ta'abbada da abin da zai bauta ma Allah shi shi dai kawai ya an tambaye shi zai ce kawai ya ga ana yi to wannan babu alheri tare da shi ba mutumin kirki ba ne to intaha wannan kasida ta kare ka koma addur ko addurrus samin ba addurru ba addurrus samin kuskure ne wannan addurrus samin wal mawridul mu'in juz'i na farko shafi na 178 zuwa 79 za ka samu wannan baitocin da sauran bayanan da ya yi dogon bayani. To, alwasa'ilun lati tu'rafu biha auqatus salah hanyoyi tsanoni da ake bi don a gane lokutan sallah ɗin. Yanzu mun ji ma'anar lokutan sallah kuma mun ji hukunci a kai. To, ce hanya za ka bi ka gane lokutan? Da su ne za a gaya ma hanyoyi. قال الشيخ عبد الرحمن الجزيري عبد الرحمن الجزيري رحمه الله يتي تعرف أوقات الصلاة بخمس أمور أنا سن اللوكتن صلى da hanyoyi biyar babu wata hanya ta shida in ba su ba ahadu hanya ta farko bi sa'atil falakiyya ana sanin su da agogo agogan ne yawwa waɗanda suke tafiya da falak shine tsarin tafiyar rana almundabita amma waɗanda aka tabbatar da cewa sun tsare lokacin yadda ya kamata eh almabaniya waɗanda an gina su su a gogayyan an ƙera su alal hisabi sahih bisa ga lisafi na tafiyar rana kuma lisafi wanda yake sahihi وهي الآن كثيرة to agogokan a wannan lokaci mala yace suna da yawa fil mudini a cikin garuruwa manya wal qura da alqaryu wa alaiha al muawwal kuma akan su ne ake dogara fi ma'rifatil awqati shar'iyya wajen sanin lokuta na shari'a sharadi da an ka bayar shine sharadi guda biyu agogon a tabbatar da cewa mundabit ne yana tsare lokuta baya delayin baya ƙari sai an samu wannan yaƙinin na biyu a tabbatar da cewa kuma shi agogon an ƙera shi ne an saita shi ne akan hisabi sahihi yawa to kamin ka yi aiki da agogo sai ka bincike waɗannan abubuwa guda biyu kamin ka yi aiki da time ɗin shi yawa in har baka da tabbacin waɗannan abubuwa guda biyu to kakka dogara gare shi da yana yiwa ya jefa ka akan kuskure tunda akwai agogon da yana ƙari yawwa ga sunan dai kala-kala gurgudun cigaban zamani tun ana na bango har an ka dawo ana na hannu da sauransu har an dawo ga shi ana yi ga waya ga kwamfuta da sauransu to abin da ya rage mana sai ka je ka yi bincike to hanya ta farko kenan saboda haka ya halatta a aiki da time na agogo amma bisa ga wa'annan sharuɗa guda biyu hanya ta biyu ya ce wa alaihal mu'awwal fi ma'rifatil awqati shar'iyya akan su ake dogara a yau wajen kiyaye sanin lokutan shari'a don can a shekarun baya babu ba amfani da wannan hanya don babu wannan ci gaban saniha hanya ta biyu zawalu shamsi shine zawalin rana ko hanya ta biyu kenan wazillun lazi ya hadusu ba'da zawal da inuwar da take fitowa bayan zawalin rana ya ce azzawal shine gushewar rana daga tsakiya tsakiyar sama tunda in rana ta fito gabas to zaka ga tana gangarowa tana yi wa yamma tana yi wa yamma to lokacin da ta kawo tsakiya to daga nan ne za ta fara zawali tana gurgusawa daga tsakiya ta dimfari yamma to shi kenan amma in tana tsakiya a zahar ba ta yi ba shi ne ce wa yu'rafu bihi waqatu zuhuri ana sanin lokacin azahar da ainihin zawali wa dukhulu waqatil asri haka ana sanin shigowar lokacin la'asar hawayo da zawali eh duk wanda bai san zawali ba to bai san lokacin azahar ba duk wanda bai san zawali ba bai san lokacin sallar la'asar ba saboda haka sai an kiyaye da wannan to yanzu misali kana da agogo kila ya ce ma ya karfe ɗaya ake sallan azhar to in kana son ka gane manzobidi ne ko an gina shi akan hisabi sahihi to sai ka auna sai ka auna zawali shin yadda ya faɗa wannan lokaci rana ka zawali to da zarar ka ga cewa ɗaya ta yi kaga rana ba ta yi zawali ba tana da tsakiya ko balma bata iya kawowa tsakiya ba wannan agogo sai dai a yi jifa da shi baya da amfani ko kuma a'a tuni ma tun kamin ɗaya ɗin ta yi ma ranar mata ya zawali tun sha biyu da wani abu to wannan agogo ba a dogara gare shi bai ba ka zuwa ka kafa mutane shi cikin masallaci ka ce ai karfe kaza ake kira karfe kaza ake tada iƙama ko karfe minti kaza na jiran lima wannan duk shirme ne ba aiki da agogo sai an sai an yi bincike yauwa time din da yake bayarwa ga azhar a bincika tunda an faɗi alama time din da yake bayarwa ga la'asar a bincika time din da yake bayarwa ga magariba a bincika time din da yake bayarwa ga isha a bincika na asuba shi ma a bincika sannan za a fara aiki da shi amma in ba a yi wannan bincike ba to kar a tambaye ka lokacin sallah karfe nawa sai ka duba agogo saboda agogonka ba manzabidi ba ne kuma ba mu da yaƙina an kafa shi akan hisabi sahihi ko ba ko ba kafa ba eh sannan lokaci yake ya tagayyaru yake yana caccanzawa amma idan kun samu malami wanda yake da ƙwarewa game da ilmul hai'a da falak ya bincika muku lokacin abin nan wanda yake mujtahidi wanda an tabbatar da ya san abu ya san shari'a kuma ya san wannan to shi zai iya fidda muku na azhar kila na kwana ɗaya ko kwana biyu ko na abin nan to a fatawar al-imam al-qarafi za ku iya dogara gare shi an fahimta amma in ba ku samu wannan ba to dole kowace rana sai kun bincika mata nata lokaci eh ko kuma ku samu wani agogo lafiyayye mun zabiɗi sai ku auna lokutan ku gani a samu kamar kwana uku ana bincikawa in an ga yana muwafaka yana dacewa da daidai to sai a dogara ga agogo ko ba haka ba amma agogo na delay yau ya tsaya gobe ya miƙe a canza batur ai kaza kuma ka ce da shi zaka dinga ba mutane lokacin sallah sai ka jefa mutane cikin bala'i sannan in ba malami na falaki amintacce masani shari'a ya zo ce lokutan sallah misali tsawon sati suna kama kaza da kaza da kaza to ba a zuwa masallaci a zana a ce ai zahar karfe kaza ba a yin hakan sai an samu mujtahidi baina shari'ati wa ilmi falak wal hay'a shi zai fitan muku da wannan to sai ku dogara ga wannan sai ku zama mukalladai ku in jahilai ne a wannan babin amma in ba ku da wannan to kowace sallah kamin a yi kira a bincika kullum kuma don ranar jiya daban ta yau daban ta gobe daban ta jibi daban haka haka haka ake ta tafiya rana na iya zawali yau sha biyu da rabi gobe tana iya zawali sha biyu da ashirin tana iya karawa kuma ana iya samun muwafaka kuma saboda ranar da kake gani ya goyo ba ita bace amma wasu ba su san wannan ba ka zo ka rubuta da tsawon shekara kuma kullum shi ake aiki da shi saboda Allah haka ake addini an raina ibada ai ba haka ake yi ba to a ji tsoron Allah a gyara waɗannan abubuwa Salisu hanya ta uku magibu shamsi boyewar rana wa yi orafu bihi waqatul magaribi ana sanin lokutan magariba da shi shi baya da wani matsala kawai in an duba a ga rana ba ta faɗi shi kenan yawwa sai a je a bincika wuri inda ba tudu ba ba rafi ba inda ana iya ganin ranar lokacin da take faɗuwa to can ake dubin rana baya da cikin ɗakin mata ka baɗe da kaya haka daga ce ai rana ta gangare alhali wanda a can gaba gare ka kilan ma yana ganin ta to kaga akwai matsala a sai ka fita daji to shi yasa kuma ga malamai ma wasu a wasu mazahib din sharaɗin a sa kalimanci sai ka san lokutan sallah sharaɗin a sa ka ladanci sai ka zama malami game da lokutan sallah ya zan kai karan kanka kana iya fatawa ba wai sai ka je ka tambayi wani ka dawo wasu mazabi haka suke mu a malikiya ne sun kace ya a musahabi ne ladan ya zan arifan bil auqati kamar da bai izi ya faɗa to amma zance mafi inganci wajibi ne duk wanda bai san lokutan sallah ba to ya aje ladanci kawai ba aikin shi bane saboda ba da sifofin da ake bukata a to kiran mutane duk sanda kai kira abin da kake cewa sallah ta yi to kuma bisa jahilci wala yahillu lahu an ya fa'ala kai kira ba ka da yaqinin lokaci yayi to ka ka yi ibada bisa jahilci to in ka san ba ka da ilimin sai ka je makaranta in ka koyo ka iya kenan amma abin da ake kawai a ta samun yara da wasu jahilai a ba su masallaci kai suna ta kiran sallah duka wannan ganganci ne da karambani a addini ba daidai ba ne saura ku kwamitin masallaci su tsaya su tsara ba laifi ko da a je a samu ladan ne a dinga mai albashi a masallaci ba laifi inda ba shi yasa albashin ba to abubuwa ne yanzu wallahul musta'an to ba ma lokacin ba kiran sallan ma ba iya ba kiran sallan ma a tsaya a yi ɗin alfaz ɗin lafuzan da ba su wuce ba su kai talatin ba duka kalmomin kiran sallah amma a tsaya a yi ɗin su billu tuƙi sahi sai ka gaba rabi'uha lokaci na hudu bagibu shafaƙi ɓoyewar shafaƙi al'ahmar wanda yake fari a wata mazahaba au al'abuyar ko kuma fari a wasu mazahib kamar hanafiya wanda mun kai magana ɗazu su sun ce da jan da farin duk sai ya ɓace ala ra'ayi to shi abdurrahman al-juzairi shine ra'ayinsa shi ya ce har da farin sai ya abin nan sai ya ɓace wannan hasken wa yu'rafu bihi dukhulu waqatil isha' ana sanin shigowar lokacin isha'i dami magibu ko? to shi na biyar ɗannan zai tsayi sosai bari mu ga time kansa ya ce khamisuha na biyar albayadun lazi ya zaharu fil ufki wani haske fari da yake bayyana a sararin samaniya al'ufq inda rana ke fita shine al'ufq wa ya'rafu bihi waqtu subhi ana kiyaye ana sanin lokacin asuba da shi wa qad ashara ila hadhihi al-awqati to mala yace wa'annan lokuta da aka yi bayani al-hadisu al-hadisu sahih hadisi ingantacce ya ishara zuwa gare su allazi rawahu at-tirmidhi wanda al-imam at-tirmidhi ya ruwaito wan nasa'i da al-imam an-nasa'i an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah dan abdullah qala yace ja'a jibril malaika jibril ya zo ila nabi ila nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama hina zalat ash-shams yazo ya sabe shi lokacin da rana ta yi zawali faqama sai ya tsayu faƙala sai ya ce ƙum ka tsayu ya muhammad ya kai annabi muhammad fasalli zuhura kai sallah zahar hina malati shams yawwa lokacin da rana ta karkata daga tsakiya summa makasa sai mala'ika jibrilu ya zauna hatta iza kana fai'ur rajuli har sai da inuwar mutum ta kasance mislahu daidai da tsayinsa wanda shine kama to ja'ahu sai mala'ika jibril ya sake zo ma manzo lil asri domin sallatan la'asar faƙale ce kumya muhammad ka miƙe tsaye ya kai muhammad fasalli la'asara ka sallaci la'asar summa makasa sannan ya zauna hatta iza gabata shamsu sai da rana ta ɓoye ja'ahu ya sake zo masa faƙale ce kum fasallil magariba ka sallaci sallan magariba faƙama fasallaha hina gabati shamsu a sai ya tashi ya sallaci wato magariba ko lokacin da ranar ta ɓoye ya ce sawa'an wato daidai babu wani canji sun makasa sannan ya zauna hina gaba shafaƙu lokacin da shabaki ya ɓoye ja'ahu ya zo mai faƙali ya ce kun fasalli da isha ka sallaci isha'i faƙama fasallaha ya miƙe tsaye sallaci isha'i sun ma ja'ahu sannan ya sake zo masa hina saɓa alfajiru fi subhi lokacin da alfijir hasken alfijir ya ɓullo fi subhi ga sallah asuba faƙali ya ce kum ya muhammad ka miƙe tsaye ya kai muhammad fasalli subha ka sallaci asuba wa ila huna to zuwa nan tun daga farkon riwaya har zuwa nan kadi bayyana hadhal hadisu to wannan hadisi hakika ya bayyana awwala kulli waqtin eh farkon kowace sallah shine aka fara karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a rana ta farko kenan eh awwalul mukhtar hmm? shine aka ambata sai ce walahu baqiyatun amma hadisin yana da saura ishtamalat ala bayani su sauran nan da bamu kawo ba sun kunshi bayani ala bayani nihayatul waqati akan ƙarshen lokacin muhtari na azhar na la'asar na magariba na isha na asuba so to in ka goma a cikin ruwayoyin tunda an bada masadir to zaka ga da ya dawo rana ta biyu ya yi sallah ne a wasu lokuta wanda ba wa'yancan da aka yi na jiya ba. E, to su kuma imma wasu an yi su ne tsakiya na shi muhtari zuwa ƙarshensa. To mai son bayani sai ya koma can ko ka samu kitabul mota di an kawo shi. To wa ma'anaha al'imam al-Juzairi ya ce ma'anar abin da hadisin ne yake ɗauke da ita annahu ja'ahu mala'ika jibrilu ya zo ma manzon Allah fil yawmi tali a washe gari irin da zai biyo wa amarahu ya umarce shi bi salati zuhur cewa ya salla azhar hina balaga zillu kulli shay'in aga mislahu lokacin da inuwar komai ta zamo irinsa kaga sabani yini na farko yini na farko kawai hina zalati shams yawa amma yini na biyu to manzon Allah sallallahu alaihi sallama mala'ika Jibril ya umarce shi ya salla lokacin da inuwa ta kai tsayi komai to wannan shine akhiru al-mukhtar na az-zahar eh ashe kaga daga nan za ka gano haka shi cikon hadisin ya tabbatar daga nan za ka gano ba dole ne sai ai sallah farkon zawali ba ana iya bari ai tsakiya ana iya bari tsakiyar muhtari ana iya ai ƙarshen muhtari yanzu wannan shine farkon la'asar yanzu inuwarka ta kai tsayinka to shine ƙarshen muhtari na azahar kuma in kai azahar lokacin azahar kai da kai da wanda yi ta farkon muhtari lokacin da ta yi zawali da ɗaya ladan ku ɗaya ba ku da bambanci don hadisai da suka zo suna bayani a gaggauta yin sallah a farkon lokaci to ya shafi farkon muhtari ya shafi tsakiyar muhtari ya shafi ƙarshen muhtari an gane ba wai yadda suka ɗauka a ana nufin dole da zarar muka duba muka ga tami ya yi dole dole yanzu za mu yi sallah ba ana iya jinkirtawa an fahimci wannan ko kamar yadda gashi haka aka koya mu manzon Allah wa amarahu bi salatil asr ya umarce shi da sallar la'asar hina balaga zillu kulli shay'in mithlaihi to aini na biyu sai ya umarce shi ya sallar la'asar lokacin da inuwar komai ta ninka shi sau biyu wanda aini na farko inuwa tana daidai tsayin komai ƙarshen muktarin azahar kenan farkon muktarin la'asar amma yini na biyu da ya dawo to sai da inuwar sa ta zamo ta ninka komai sau biyu to shi ma wannan lokaci ne na la'asar wanda za a ga wani lokacin ma yana kai har biyar da rabi to ko biyar da rabi kai sallar la'asar eh kai da cikin botari yawo to ka a ɗauka dole sai irin yadda aka saba wai karfe hudu ko hudu da minti wai dole nan ne za a yi la'asa wannan al'ada ce to kana da zaɓi in ka ga dama ka yi abin ka wannan lokaci in ka ga dama kuma ka bari an gane wannan lokutan kawai an ka hana a ƙara ƙari an ka hana yawwa ka ce mi a miyan matsala nan annabi ne ake koya ma to kana magana jam'i tare da sahabbai kuma shi ne jam'i na farko ai to akwai jam'in da ya shi haka an hako ya mutu hadisun suna na hatta cikin kitabul muwadda yana nan to amma kawai an rike janibi guda har ana ganin ma in ba haka kai ba ma kamar imaninka to wannan duk jahilci ne da rashin fahimtar karatu ba wai wasa da sallah bane abinda a wasa da sallah a bar muhtari ya fita wa amarahu bi salatil maghribi mala'ika jibril ya umarci manzon Allah da sallan magriba fi waqati hal awwal a lokacin ta na farko ita ba a samu bambanci ba da na jiya da na yau yini na biyu duk time da shi yasa can cikin hadisi ya ce maka sawa'an eh daidai wa daida tsakanin yini na farko da yini to shine hujjan malikiya na cewa lokaci ɗaya gare ta saboda shi mala'ika jibrilu bai bambanta ba. Wa amarahu bi salatul isha ya umarce shi da sallar isha'i hina zahaba sulusun lailil awwal lokacin da sulusin dare na farko ya ƙari shi ne a kasa dare kashi daga faduwar rana shi ne farkon fara dare. To waɗannan awoyin zuwa alfijir su za ka kasa kashi uku, to lokacin da kashin farko ya ƙare. sai ka duba ka ga awa nawa ne to su za ka kassama gida uku to lokacin da kason farko ya ƙare to sai aini na biyu kenan sai ya dawo ya sallaci ya ce mai sallaci sallar isha wanda in ka duba za ka ga wani lokacin zai kai har karfe goma ya daganta daga yanayin daɗewar dare ko abin nan ɗinsa. wa amarahu sai umarce shi bi salati subhi da sallah asuba hina asfarra jiddan lokacin da ya bayyana cikin haske sosai shine malamai suka ce ta yadda in kacin kai mutum kana gane abokinka ne ko kana gane waye ka gari ya waye ke kawai dai rana bata fito ba ne yawwa to to a yi sallah da sauran duhu-duhu na asuba to wannan farkon lokaci kenan in kaga wani ya yi lokacin da haske ya game gari to kakka zarge shi sun makala lahu sai mala'ika jibrilu ya ce da manzon Allah ma bai na hazai ni wakatun kullu tsakanin lokaci na je da na yau to duk lokutan sallah ne kowane kai sallah ta yi kuma Allah ya karba kuma ka yi farkonta intaha wannan bayani ya ƙare na abin nan to fa hadhal hadisu shi abdurrahman aljuzairi ya ce wannan hadisi wa amsaluhu da ire-irensa yubayyinu lana mawaqita sala sun bayyana mana lokutan sallah bil alamati tabi'iyya wasu zaka ga alamomi ne na ɗabi'a allati hiya asasu taqawimil falaki kamar zawali da ya ambata kama alfijir da duk wannan alamomi ne na ɗabi'a wanda su ne foundation na tsara kalanda na wato ilimin falaki wasa'atil mumbabita da kuma agogo wanda yake yana da wato lafiya yana tsare lokaci ba tare da matsala ba to saboda haka cikin wannan hadisin ne aka yi istinbatin halaccin a aiki da agogo intaha ka duba alfiqhu alal mazahib al-arba'a al-juz'u al-awwal shafi na 166 zaka samu wannan bayani da wanda ma ba mu kawo ba to nan zamu tsaya insha Allah wani sati sai mu tashi tahdidu awqatis sala eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته